بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar lahadi tara ga watan rabi'ul al-akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1440 daidai da 16 ga watan Disamba shekarar miladiya ta 2018 wannan shine majalisi na 53 cikin jerengar karatukan littafin Alfiyatul Hadith ta al-Imam Zainuddin al-Iraqi rahmatullahi alaihi malam Iraqi yace ar-riwayatu bil ma'ana yace wal yarwi bil alfazi man la ya'lamu madlulaha wa ghayruhu fal mu'zamu ajaza bil ma'na wa qila lal khabar wal shaykh fi at tasnif qad an qad hadar وليقل الراوي بمعنى أو كما قال ونحوه كشك أبهم malam iraki ya ce riwayatu bil ma'ana hukuncin riwayan hadisi da ma'ana wato mutum ya canza asalin lafazin da aka faɗa masa ya sanya wani lafazi a wajen wanda zai iya ba da waccar ma'anar menene halasci ko rashin halascin haka ba ya ce waliyar bil alfabi lalle wajibi ne akan malamin hadisi ya yi riwaya da lafazin ya kawo shi da lam na al'amr wani yarwi ma'anar shi irwi ka yi riwaya da lafazi na ainihin abin da aka faɗa maka babu ragi ba ƙari ba kwangabakan baya babu cire wani lafazi ko mai da mai raf'a ya zama mai nasba ya zama kowane lafazi ka kawo shi yadda yake keke da keke malla ya alamu madula wanda bai san madulatul alfa'a ma'anonin da lafuzza suke ɗauka ba to wajibi ne akan shi shi riwaya da ma'ana da lafazi wa ghairu amma wanda ba shi ba ma'ana wanda yake arifun bi madlulil alfaz malami masani fal mu'zamu ajaza bil ma'ana fal mu'zamu mafi yawan malamai ajaza lahu riwayata bil ma'ana sun halasta mashi yin riwaya da ma'ana tun daga cikin sahabbai akwai su kamar su Aisha da Ibn Mas'udin da Anas dan Malik da wasu malamai cikin tabi'ai radiyallahu anhum ajma'in waɗannan sun halasta kuma a aikace an samu suna yi din malam yace wa qila wasu kuma suka ce lal khabar ai la yajuzu fil khabar baya halasta riwaya bil ma'ana fil khabar a cikin hadisi marfu'i amma a cikin wata kissa ko wani labari gairu marfu ko wani abu da ya faru kafin a je ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wasu ka ce to wannan ya halasta shi anan ne ya halasta amma banda lafazin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lal khabar wa shaykh malan dan salahu fi tasnif qat'an qad hazar ya ce kai tsaye haramun ne idan zaka kwafo hadisi daga littafin da an riga an rubuta shi to nan kan haramun ne mana ka dauko hadisi daga cikin bukhari ko muslim ko abu dawuda ko bulugul maram ko riyadus salihina zaka dauko shi kai hujja da shi to anan haramun ne qad'an ka ce bari kai riwaya shi da ma'ana wajibi ne ka kawo shi yadda yake amma abinda ka ji daga lafazin bakin malami ne idan ka je ba da labari babu laifi ka canza wani abu nan ma banda abin da yake wato nusus kamar a ce zikiri ko wata addu'a ko wani abu da manzara su yasa mai ba da labari ya ce kaza ya yi kaza to a nan banda ire-iren su amma labari haka kamar a ce za ka ba da labarin abin da ya faru a yakin uhudu an ji an yi kaza an yi kaza to babu laifi don lafazin wani ya canza da na wani ko an yi kan gaba kan baya ko makamantansu malamai suka ce wannan ya halasta saboda qur'ani yayi wannan in ka dauki misali daga sai abin da suka kafa hujja da shi kissoshin annabi Musa alaihi salatu wasalam a cikin alqur'ani wani wuri akwai kwangaba kwambaya kalli misali kissar masu saniya din nan ko sai a gama ba da labarin abin da ya faru sannan aka ce wa in qataltum nafsan fadara'atun fiha kaga wannan kon gaba kon baya ya halasta in ka dauki misali lafazin bi qabsin wani wuri ya zo da bi qabsin wani wuri ya zo da bi shihabin qabsin wani wuri ya zo da aw jazwatin minan nar kuma da abu ɗaya ne shine bakin wuta su kaga an yi ta'abiri akan bakin wuta wanda so ɗaya abin ya faru da akalla lafuza guda uku mabambanta sannan malaman musulunci sun yi ijma'i akan yin bayanin abin da shari'a ta kunsa ga ajamawa wanda ba sa jin larabci kamar da ake mana tafsiri in zai yi a halarta a faɗa abin da ƙwar'ani ya faɗa da hausa da yarbanci da fullanci da nufanci da ibraniyanci da farisanci ya fi sauki a bari a cikin larabcin a yi ɗanyi wani abu wanda bai kaya kawo ba halastin a koya mutane karatu a koya musu darasin addini da wani yare wanda ba larabci ba a faɗa a fassara ko kuma a ce musu ai Allah ya ce a daina shan giya a ba haka Allah ya faɗa da hausa ba shan giya Allah ya haramta shan giya faɗin haka da kake haka Allah ya faɗa ba haka Allah ya faɗa ba amma wannan ma'anar maganar da Allah ya faɗa ne game da giya babu wanda kuma zai jika in ya san abin da yake ce kawo Allah ƙarya lallai abin da ka faɗa shi Allah yake nufi da abin nan wal abin nan innal khamra abin ne yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihi ma ismun kabirun a ba wannan ba ta ƙarshe din innamal khamru wal maisir wal ansabu kaza kaza kaza to in kace giya haramun ce wannan magana kake faɗa da yaren Hausa to ire-iren waɗannan su ne malamai suka yi misali da su wajen ainihin wato nuna halasci na riwaya bil ma'ana wasu kuma wanda suka matsa suka ce kar a yi su kuma sun kawo nasu hujjojin daga ciki suka ce saboda hadisin abu dawuda da tirmidhi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa nadarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha fahaddatha biha kama wa'a alherin Allah ya kai ga mutumin da ya ji maganar mu Musa annabi sallallahu alaihi wasallama fahafizaha ya haddace wa wa'aha ya gane abin da ke ciki sannan ya je bayar kamar yadda aka bashi kama hafiza zaka su suna ishara zuwa ga yin keke da keke sai zaka ci tayi kun faru shi kai shi wannan hadisin hadisi ne mutawatir amma yana da riwaya daban-daban yamma cewa mutanen da suka ba da labarin sai ta sarrafi a cikin lafazin shi kenan shi kanshi su sahabban da suka zo suka ba da labarin wannan magana da manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa ya nuna su ba su fahimci wannan abin da kuke nufi ba hadisi ne sahihi wanda mutawatiri ne kamar da malamai suka faɗa haka hadisin bara'u dan azib wanda al-Imam Muslim da Bukhari da Muslim suka ruwaito wannan manzo Allah sallallahu alaihi ya koya mishi addu'a yace wa nabiyyaka wa nabiyyuka allazi arsaltahu shi kuma da sai ce wa rasuluka sai annabi ce ba haka na ga maka ba to wannan yanzu ya taƙaice ne akan zikirori zikirori ba a canzawa ina fata mun gane wannan wasu kama limamal mawardi yake cewa halastin kawai ya taƙaice ne akan sahabbai wanda suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ganshi ya gansu suka san yadda yake magana da yadda yake abin nan kamar abin yadda ya kwatanta abin shine sahibinka wanda ya san ka zai iya faɗan magana ta daidai da abin da za ka faɗi ko abin da ka faɗi ba kamar wani wanda ya san ka daga baya ba wasu kuma kamar a ibn al-arabi a cikin littafin adabin riwaya shi yake to sahabbai da tabi'ai wasu kuma suka ce ya halasta ne kawai ga abin da yake ya fito fili banda wanda yake da gumudi sai maganganu iri daban-daban wajen ra'ayi kala goma a takaice dai aikin malaman hadisi daga cikin sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina da a'imma na musulunci ya nuna a aikace haka ya halasta amma ga su malamai kamar Imam Bukhari yana yin wannan tasarrufin a cikin littafinsa misalin yadda zaka fahimci me ake nufi da da ma'ana kamar ka dauki hadisi misali uqtulul aswadaini alhayyata wal aqrab wannan limamu Abu Dawuda da tirmidhi sun rawaito shi da isnadi tabbatacce da limamu nasa'i zaka iya kamar da shi ka ce amara bi qatl amara bi qatl al aswadain kaga shi cewa ya uqtul al aswadain babu ne idan an ce amara bi qatl al aswadain yayi horo da a kashe waɗannan baƙaƙen mugayen dabbobi guda biyu su irin wannan yana nan da yawa a cikin riwaya amma aka ce kada a cire abin da zai lalata asalin hadisin kar a canza kalma wadda za ta zuna tana da harshen damu ta mai da abin ya zama ma'anar shi ta canza da haka sai wanda yake da ilmani kenan yake da masaniya akan yaya ne lafazi yake daga cikin malaman da kwata-kwata su ba sa ba da sassauci akan a canza lafazi ko yaya ne akwai alimamu malik kamar yadda fatul bagadadi ya ruwaito daga gare shi a cikin alkifaya fi ilmin riwaya haka bai hakima ya ruwaito a cikin sunan dinsa haka al-khatib da ibn abdulbari a cikin jami'u bayanin ilmi wa fadli imam malik baya bada sassauci kwata-kwata wajen canza wani lafazi a cikin zance na riwaya walyakulin rawi bi ma'anan au kama qala wa nahwahu ka shakkin abhama idan mutum ya riwaya da ma'ana to in yazo sai ce bi ma'ana kaza ya bayyana au kama qala bayan ya ce manzo Allah sallallahu alaihi ya ce kaza sai ce au kama qala ko kuma kamar yadda shi a duk sanda kai riwaya da ma'ana malaman hadisi sukan fara haka ko wani abu makamancin shi ko ka ce haza ma'ana qaulihi ko irin da muslim yake yi cewa abin nan za da baduhum wani ƙasa ko wani ya rage wani ya ƙara wato duka waɗin lafazin da zai kwabarin ɗin cewa ba kai wani maguɗi ko kai wata magana wadda take taka ba sannan ya ce wani hauhi ka shakkin abhama kamar yadda idan wata shakka ta bayyana gare ka za ka wata ki ta kubuce maka karshen za ka yi sukan faɗa su ce kaza au kaza sukan faɗa su ce na yi shakka ko malami ɗalibin shi ba da labari ce shakka fulawu ana ganin wannan da yawa ko ko kuma shi da kanshi ya ce na manta kaza aka ce ko kaza to kamar da ake wannan bayanin haka kuma za a yi bayanin abin da ya faru na ainihin riwaya bil ma'ana amma dai kamar da muka ji na taƙaituwa akan abin da ba lafazin wata addu'a ne ko lafazin wani zikiri da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ba ba kuma wani abu ne da zai rage fadin ma'ana ko ya gurgunta ta ko ya ƙara ta ba saboda kuma kalmomi suna da wannan hukumancin samun kalma wadda za ta zauna a matsayin wata aiki ne mai matuƙar wahala sai ga wanda ya ƙware ya san abin da kalmomi suke nufi a cikin abin nan larabci ɗinsu al-iktisaru ala ba'd al-hadith abu na gaba da gaske abubuwan da malaman suke tattauna a kai shine halaccin rage wani hadisi yin ikhtisari ka zo ba da riwaya hadisi dogo sai ka rage shi rabi ko kwata shi ko da yawa ma irin yadda al-Imam al-Bukhari yake a cikin as-sahih dinsa ina matsayin shi malam yace wa harfa ba'd al-matn famna aw aji awin awin utimma aw li alimin wa niz وذابت صحيح إن يكن مختصرا منفصلا عن الذي قد ذكر وما لذي تهمة أن يفعل فإن أبى فجاز أن لا يكمل أما إذا قطع في الأبواب فهو إلى الجواب مقتراج yace wa harfa haka ake karanta wannan da nasba ala taqdir abin nan wato cewa maf'ul bihi ne wa hasbu ba'd al-matn famna wanda yake maf'ul bihi muqaddam kenan ai famna hadfa ba'd al-matn ka hana kanka kai dalibi ko malami ka hanu daga share wani bangare na matn au ajiz ko kuma ka halasta au in utim au ajiz ko kuma wato takaita shi au in utimma ko kuma idan an cika aure alimi ko kuma ga malami wa mai ai wa mayyiz wane ne zai iya waye ba zai iya ba abin da yake faɗa shi ne asali ba a rage hadisi zaka kawo shi ne cikakke dogo ko da a cikin cikarsa akwai abubuwan da ba mahallin shayi ɗinka ba ne za ka kawo su duka gabaki ɗaya famna ka hannu daga wannan au ko kuma ajiz ka rage shi au in wato au in utimma ko ko idan an cika shi a farko to babu laifi idan an zo kawowa mataki na biyu a rage auli alim ko kuma ka halasta kawai ga malam wanda ya san abin da yake wa miz ai wa mayyiz baina ma yahillu wa ma la yahillu akwai malamai da suka yi kurakurai ne wajen rage wasu hadisai har suka canza musu ma'ana kisa sai daga baya malamai sai suka tsorata da yin wannan sai aka sa irin waɗannan ka'idoji cewa kar ai kaza kar ai kaza akwai al-Imam Ibn Hibban rahmatullahi alaihi ya rage wani hadisi wanda manzo Allah sai sun yake cewa ma yasma'u bi ahadun yahudiyyan kana aw nasraniyan thumma la yu'minu bi illa da halan nara babu wanda zai ji labari na ba yahudi ne ko ba nasari ko ya ji labari na Allah ya aiko ni bai iman da ni ba in ya mutu sai ya shiga wuta addinin shi da wancan ba zai kai ba zai kai shi ba to dai sai ya cire sai ya mai da shi ya cire shi ya rage wasu kalmomi ya matsa saka man samma a yahudiyan aw nasaraniyan da halan nara sai zama tunda ya koma ma'ana hadisin wanda ya gulma ba yahude ko nasari to wannan jagewar da ya canza ta karya ma'ana haka muhibbuddin tabari mai littafin nan na tarihin aikin hajji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma ya zo rage wasu hadisai sai ya canza musu su ma'ana ta ta lalace ta gurgunce to irin irin waɗannan da suka faru to shine sai suka zama aqaba wato sarƙaƙiya ko wani matsala da ta sa malamai sai suka dinga tsoratan rage hadisi sai a ce a kawo shi duka amma muka lura malaman da ba su da wannan matsalan wajen ragewa din Bukhari yana yin haka da yawa da yawa ya yayyanka hadisai ya kawo shi a inda yake so ya cira abin da yake so muslim ba ɗabi'a shi bace galibi yakan kawo hadisi duka mai tsayi ya zama daidai inda zai hujjar da shi wani abu ne kankani zaka duka suna yin duka biyu kawowa duka ko ragewa malaman da suka ce ya halatta suka ce me yasa ya halatta saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi sallah ya fara karanta wata sura ya tsaya tsakiya zai kawo ƙarshen sura da haka ashe ya halasta ka fara karanta wani abu ba kai ƙarshe ba ka bai malamai sarakuna iya kafa hujja ke an ci manzo Allah sai san mazu ya fara sallah in ya tayar sai ya yaro na kuka ko sai ya yanke doguwar sura to in wannan an ce li aridin ne ma ya tabbata kuma yakan yi sallar dare da aya guda daya kaga ita ma yankewa ne in to azihum fa innahum ibadu kaza kaza sai ta sa ne ta maimaita ta ita kadai a a sallar dare kenan ya halasta karanta wani tashi na wani karatu wanda yake yana da cikakken surarsa ka bar saura a sanda ba ka bukatu shi ko kuma a sanda wata maslaha ta sa baka bukaci zuwa ga wannan ba ya halasta sahabbai suna yin haka suka ji mutum ya ba da labari sai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi abubuwa kaza ke a cikin su ya faɗi kaza misali ya ce babu kyau yin abubuwa guda bakwai a ciki ya faɗi kaza kaga mai ba da labarin bai ambaci sauran shidan ba dan ba yi da bukata zuwa gare su da haka salaf suna yi kamar ta ce su suna da gogewa da kwarewa akan abin da manzo Allah sallallahu alaihi yake karantawa da su babu matsala akan su amma na baya musamman zamanin da aka samu waɗanda ba larabawa bane suka koyi ilimi suka zama malamai to har yanzu akwai ragowan wani gwaranci a cikin asalin ɗabi'a su wanda zai rabuwa da su to waɗannan su ne ake tahadiri akan su kiyayi ragewa ko wato yin istisari yace wa mirra bis sahihi in yakun maqtasarahu munfasilan an alladhi qad dhakara yace ka bambance wannan da abin da yake ya inganta da wanda bai inganta ba idan ya zama abin da ya iktisarin ya iktisarin shi ne daban da wanda ya ambata ma'ana ya ambace shi a farko da ya zo sake ambatan shi sai ya takaita to babu laifi dan yayi wannan wa ma libi tuhumatin an yaf'ala al-imam al-khatib al-baghdadi ya bada labari yace wanda yake tsoron kada a tuhume shi idan aka je haka a dauka ko ya manta ne a ɗauka ko riwayar shi bata cika ba a ɗauka ko yana so ya wani magudi ne to wannan bai dace ya aikata ba dan ya aikata zai ja a cikin karban hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa in aba idan ya ki ji tsoron yin haka din fa jaza Allah yukmila to ya halatta duk inda ya zo riwayar hadisin kai ya cika shi kai ne kake da hadisi zaka ba da shi da ka zo aslan a ɗabi'ance idan ka ba da shi a rage ɗin nan farko abin da za su tsammani iya abin da kake da shi kenan to in ka ba da shi yau a rage gobe sai aka ji ka ciro da shi cikakke to sai a ɗauka ka je ka ɗebo riwayar wani abu da baka ji bane ka ci ba wancan da ka bayar na farko a gunsu shine default riwayar ka ina fata an fahimci wannan shine asalin riwayar ka ko to fajaza ya halasta gare shi Allah ya kumila kai ya cika shi ya bar shi kawai hakan wannan tasarrufin Imam Ahmad ibn Hanbal yakan yi shi da wancan na baya yakan cire sunan mutane a cikin riwaya ya mai da shi fulan a wanda zai zama wani abu ne na abin da wani batacce zai iya ganin shi a matsayin aibatawa ga wani sahabi yakan rage hadisi idan ya zama abin da ya ragu din babu maslaha ga abin da ya ɗori din babu maslaha a gun jahilai ko talakawa amin amin ko ga magarin ɗalibai su ji sai ya rage shi ya bar musu iya abin da suke bukata kamar yadda ake na yara ɗan islamiyya za ka ga matani kawai ake ba su ba a ba su kissan ne ya faru kaza kaza an yi kaza an yi kaza sai kawai a ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaza kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaza to wannan ya halasta a matakin karantarwa shi ne sai ke cewa amma a inda ka riga ka ba da riwayar wata ke ragaggiya in ka zo babu laifi ka taƙaito a kanta kar ka sake ainihin wato cike ta al-imamul khatib bagdadi ya ambaci wannan haka ibnu salahi ya ba da labarin haka daga salimun razi cewa yakan aikata haka din shi ma suka rage hadisi ba tare da ainihin wato sun cika shi ba amma idza qutti'a fil abwabi amma idan ka rarraba hadisi ka tantana shi ka tantana shi fil abwabi a cikin babuka na fito kamar da bukhari din yake fa huwa ila al jawaz biqtirab to wannan yafi kusanci zuwa ga halacci yafi kusanci zuwa ga halacci in ya kawo hadisi babu mau'idatul rajul na tahuli hali zawjiha sai kawo hadisi kisar Umar dan Khattab da yaje ma Hafsa Essa wa'azi a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam the same hadisi sai ya kawo shi kuma a babin da ke magana akan babu jawazu tanawul fil ilmi babin da ke bayanin halaccin ni da kai makwabci ne da makwabci mu raba ranar zuwa makaranta yau ka je ni in tafi kasuwa gobe na je kika tafi kasuwa idan an zo cin abincin dare wanda ya je makaranta sai ga wanda bai je ba sai sake kawo hadisin amma sai ta gaci akan farkon shi inda ke bayani akan cewa Umar ya ba da labarin da shi ne wani makwabcin shi cikin Ansaru sun yi yarjejeniya akan haka da ya sake zuwa can gaba ya kawo shi akan kwaɗayi akan ilimi sai kawo inda ibn abbas yake cewa lam azal harisan ala an as'ala umar ibn al-khattab an al-mar'atayn min azwaj an-nabi sallallahu alaihi wasallam haka nan ma sai yake cire iya nan to inda hadisi dama irin waɗannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda ka san crude oil wato danyen man fetur ne akwai abu da yawa cikin shi to za ka sai ta cira anan ya ciri gas anan ya ciri kaza a nan ya cire yana ta saka su a wurin da ya dace da su ina fata mun gane sani ya ce da ake cewa babu nage daɗi goma ko babu bola a cikinta to idan malami ya kai malami zai wannan irin irin shi Imam Bukhari din da ire-iren su suna da suna da ƙarfin istinbat wani abun ba wanda ya taba tuno shi in ba su ba Allah bai wani buɗi ya tuno wannan abun a cikin hadisin ba ga abun ana ganin shi babu wani taba ganin shi to suna da ƙarfin ilimi da gogewa da ƙarfin amanar su yi haka amma wani gama garin ɗan ma haɓa wa dabba bai ma kamata ya fara wannan tunanin ba don dama ba ma harkar shi bace ya tsaya iya inda amri yi wani hayi inda aka ce ya tsaya ya tsaya na inda aka ce kai je kai ya je don haka ya ce amma idza quti'a fil abwab idan ku aka yayyanka hadisin a wajen babuka fa huwa ila al jawaz bi to wannan ya halasta a wajen abin nan ya fi kusa da halassu da gaskiya abin da malamai suka kara a zamun nan bayan shi ne halassun yin haka a wajen jarabawa an zo jarabawa misali a ce hati hadisin jassasa ka kawo hadisin jassasa kaga an taƙaita hadisin ana so kawo shi cikakke ko a kawo wani bangare a ce akne to wannan dan jarabawa ya halasta amma ka ce kada a basu a haka daga baya a zo a yi ma ɗalibai correction musamman wanda aka ga takardar shi ko rubutunsa ya samu kurakurai don kai ya tafi akan haka ne abin da ya faɗa to malami ya zo ya musu correction ya gyara musu cewa ga yadda asalin hadisan suke wallahu ta'ala a'la sai malam ya ci gaba da cewa at-tasmi'u bi qira'atil lahani wal musahhih ya ta koyi da ladubba dai yace hukuncin at-tasmi' jiyar da mutane karatu bi qira'atil lahan da qira'an wanda yake mai kurakurai wal musahhih da wanda ke canza wasali canza digo canza kalma wato tasmi'i kamar yadda aka sani shine jan baki malamin hadisi zai zauna yana ba da hadisi sannan kuma akwai ne jan baki wanda shine zai karanta doron matanin isnadi da karatun idan ya cike shi kuma malamin ya sharhi sannan a ƙara karanto wani wannan shine wato wanda yake tasmi'i kira'an wani to ya zama shi ɗalibin mai matsala ne bai iya wasali daidai ba bai iya karanta abubuwa daidai ba to bai halarta ba a ba shi ya zama shine mai jan baki kamar da kasan misali ko tafsiri yake dole sai an yi tunanin wane ne wanda ya karanta alkur'ani gwargwadon hali ya iya karanta shi yadda ya kamata ba za a samu wanda ya yake kawai haka gashi nan mai gargada a ce ya karanta ba ko labaran duniya ne a gidan rediyo zai yi kawai a ce a ba kowa ya karanta dole sai wanda yake da eloquence yake da fasaha ya kware kai ba ma labarai ba ko tatsuniya ce ma za a karanta a gidan rediyo ba a abin nan haka idan mc za a samu wanda zai jawabi zai gabatar a shugaban kasa ya zo gwamna ya zo wani babban sarki ya zo wani kaza bai yiwuwa kai a samu kowane abin nan mara fasaha da bawa a bashi a ce kai wani ko ta ije jirgin budurar shi dole sai ya nemi wani abokin shi mai fasaha wanda zai je gabatar da shi ba ga bane kaga akwai na mutane suna bukatar mai fasaha wanda zai fushe su kunya ko sai fushe su kunya to sai a karatu ne za a zo a samu wani kawai haka nan gashi nan bakin shi da gargada ya ta karantawa haka a riƙe ba a haka sam malamai sun hana sun hana yace wal yahdharil lahana wal musahhifa ala hadithihi bi an yuharrifa fayadkhula fi qawlihi man kadhaba fa haqqun nahwu ala man talaba wal akhdhu min afwahihim lal kutubi adfa'u adfa'u litashifi fasma wad'ad yace waliyahzarin lahana shi malami ya yi taka tsantsan ya guje ma allahana mai lahani mai kuskure ka guje ma sanya shi a matsayin mustamli ɗinka wal musashifa da wanda yake tasifi in za ka zama wajen baki to ka guje ma irin wannan sai ka zaɓi wanda ya goge ya iya ka yadda da amincin shi babu laifi a jarabawa a gwada babu laifi a saka wasu karkariya a ce sai wanda ya iya kaza ko sai wanda yake da background kaza ko sai wanda ya shekara kaza a makaranta ta ko sai wanda ya kaza babu laifi a saka karkariya da za su ba da dama a tantance wane ne al-aslah ko al-ahab babu laifi akan haka ala hadisi kai ya je tasfifi akan hadisin ka bi an yuharrifa ya canza maka riwaya fa yadkhula da kai malamin da mazabakin sai ku shiga fi qaulihi man kazaba cikin mummunan wato alƙawarin azaban nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a cikin hadisi mutawatiri akan cewa wanda yayi mini ƙarya to ya jira gidan wuta daga cikin yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya shine ka zo karanta hadisi shi da lahani kana nuna wa mutane a haka ya bayar wato ka ce manzon Allah ma ba gwari ne kenan wannan shine mafhumul aikin ka shine lisanul hal ɗinka to zaka iya shiga cikin makaryata haka ibnu hibban ya ce yake mai karanta hadisi da lahani to shi ma fa yana cikin masu annabi ƙarya ka zo ka ce annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama shi ka faɗi magana kuma take ba haka larabcin shi yake ba kuma ala tariqil jazmi ba wai kana cewa ka kuskure abun ko kai da ma'ana ba za ka shiga cikin wannan haɗarin na wannan narkon azaba da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawa maqadahu minan nar to dan ka guje ma wannan wannan shi ne mafi haɗari nisan sama sannan ka guje kuma bayar da hadisin ba yadda yake ba ka guje da misinforming ɗin mutane to dan ka guje waɗannan ya ce sai ka ƙi wannan fa haƙulin nahu alaman talaba koyan ilimin nahu arabiya haƙun wajibi ne alaman talaba akan duk wanda zai koyi ilimin hadisi da sauran ilmomin addini qur'ani sunna duka al-imam al-khatib bagradi haka ya faɗa tun farko tun da can a cikin al-kifaya na san baitukan al-imam suyuti da ya faɗa a wannan wurin sun shahara ana faɗan su ko ina annahu wal lughatu haqqu man talab wa khudh min al-kitabi la min ar-rijali la min al-kutub nahawu da iya larabci wannan haƙƙi ne wajibi ne akan duk wanda zai koyi karatu wajibi ne dole ne mutum ya koyi gwargwadon abin da zai buƙatu zuwa gare shi na mayyaze marfu'i da mansubi na mayyaze fa'ili da maf'uli na mayyaze yadda ake da iradi da sanin ga inda ya kamata aje wasali ga inda ya kamata a daga shi ga inda ya kamata a yi ibafa ga inda sifa take wajibi ne mutum ya koyi wannan wannan musamman tun daga lokutan da aka fara samun mutanen da ba larabawa ba suka fara shiga cikin harkar ilimi kamar yadda al-imam al-auza'i ke fada a cikin kamar yadda darimi ya ruwaito a cikin sunan dinsa da cikin musnadinsa cewa ma zala hadha al-ilmu azizan yatalaqahu ar-rijal hatta waqa'a fi sufi fa dakhala fihi man laysa bi ahli ilimin nan bai gushe ba da darajarsa mutane suna karɓan shi baka da baka har sai da ya shiga cikin takardu sai aka samu waɗanda ba masu ilimi ba suna nakalto shi tun lokacin da wasu suka shiga harka waɗanda layi husnuna ha sannan wasu kuma asali ba larabawa bane dangin mu ne da dama mutanen farisa mutanen kaza kurdawa mutanen da ba larabawa ba mutanen a afirka mutanen a binnan andalus da makamantansu waɗanda duka larabci sun koye shi ne ba yaren gidansu ba ne a wannan zamanin kuma wanda larabci ya waye gari ma babu wani mutum da ake haifa ya zama larabci irin na karatun musulunci fusha alkadima ta zama yaren shi babu inda ake yin shi a matsayin mother tongue ya zama kawai academic tongue ne wato harshe ne wanda sai an koyi shi a makaranta hatta larabawa makka da madina da iraki da suriya duka su ma yadda muke koya ka suke koya to aka waye gari haka tun wancan zamanin sai malamai suka tsoratar game da yin haka tunda aka wuce zamanin sahabbai radiyallahu anhu wanda suke da fasaha talika suke da salika zancen su baya daukan lahani aka wuce zamanin tabi'ai ɗaliban su aka wuce zamanin atba'ut tabi'ina aka shigar da dauloli da ƙasashe da al'ummomin da ba larabawa ba cikin musulunci ta hanyar futuhat suka waye gari kuma su ma suna koyon addini har suna zama malamai za ka dinga samun matsaloli an samu malamai da dama waɗanda ya shahara tarihi cewa suna yin lahani irin ismail ibn abi khalid ahmasi ya tabbata irin waqiya ibn jarrah ya tabbata a tarihinsa irin abu dawud al-qayalisi irin irin auf ibn abi jamila irin ibn adi al-jurjani irin abdul aziz al-darawardi irin hushayn waɗannan kaga duka manyan malamai amma ya tabbata a tarihin suna da lahani sun sun zo magana suna yin kurakurai suna sama mafuli raf'a su sama fa'ili nasba ire-iren waɗannan wasu ma abubuwan har aita musu dariya da sauransu to baya ga haka an samu malaman da suka yi tsanani suka faɗi maganganu masu tsanani akan rashin halaccin ka karanta in baka iya nahawu ba in baka iya sauran ulumul arabiya ba kaman kaman shu'ba al-khatib al-baghdadi ya rawaito a cikin al-jami' li adabil riwaya adabul rawi wa sana da yake cewa an tambayi shu'ba aka ce ina hukuncin mutumin da ke yin riwaya hadisi ba tare da ya iya larabci ba yace inna masaluhu كمثل رجل عليه برلس وليس له رأس yace misalin shi misalin mutum ne da ta kaburnus yace in wannan riga mai hada da hula irin kamar riga sun yaka ko ko dogo ko alkyabba ko wata abu tana zuwa hada da hula to mutum ya saka irin wannan rigar har da hula amma kuma babu kai a jikin jikin shi alayhi burnusun wa laysa rahu ra'sun inji shi uba to wannan irin mutum ne yake wannan kaga wannan ai batacce ne kawai ko shine shine yake cewa nahwu a cikin ilimi kamar gishiri ne idan babu shi kamar gishiri ne a cikin abinci dan kaɗan ne amma in babu shi abincin ba zai samu ɗanɗano wanda mutum zai iya ci ya ji daɗinsa ba haka aka samu magana daga wasu daga cikin malamai akwai littafin kitabu tasif na limamul askari wanda ya kawo labarai da kissoshi da maganganu da hani da mutane suka yi daga cikin malamai akan lahani da kuma karatu babu arabiya ya kawo kuma misalan ire-iren kurakuran da wasu suka samu kansu a ciki akan ce lahnu lahnu da ɗauli to shine haɗau ɗin aka ce kuma lahan aka yi fataha ma'anar shi kuma fasaha hikimar zance kamar yadda zuwa cikin hadisin bukhari da muslim da manzo Allah sallallahu alaihi cewa kar ku dinga kawo mani ƙara wani ya zo ya dinga canza magana in na baka abin da ba naka ba na baka wuta la alla ba'dakum alhana min ba'd nan afsaha min ba'd a take shi jama'a akwai matukar wajancin mutane su koyi ilmomin arabiya din abun mamaki da abun abun ajinjina a zamanin yanzu to wai mutum arabiya iya ma sai a soke shi da ita sai dan arabiya ne kawai ne iya an ba larabciya ka duba ka gina ma wani irin wani irin tashi hankali da shaɗan ya jiya mutane abubuwa ra'asan al'aƙibu wuza ce ba abin da ya yafa sai arabiya ai dan arabiya ne ko kuma a mutane suka waye gari suna ganin ma in kai ka shagaltu da arabiya to kawai kamar batacce ne batacce ne kai wanda za a ce kai malamin nahawu ne ko mai koyon adab ne ko balaga ko sarhu sai su ce ai bata kake a kai don ka'idan laraba da suke cewa al'insanu aduwu ma jahila dan adam yana da gaba da abin da bai iya ba sannan kuma saboda su ilmomin arabiyyar musamman suna daga cikin ilmomi kamar da ambata na yake cewa wal akhdhu min afwahihim lal kutub lal kutubi a koya daga bakin malamai kar a ce za a yi nazari a littafi adfa'u littasifi fasma wad'abi koya daga bakin malamai shi ya fi tunkuɗa yiwuwar samun kurakurai ka ji wannan magana kuma ka yi aiki da ita ka bi haka to ilmomin arabiya sa daga ilmomin da ba a musu irin wannan kusa ba a musu kudu da sai ka tsuguna an koya maka duk wani ilimi na ka'ida ba a koyan shi da koyi da kanka ba a koyan shi da haka qira'at nahwu tajwidi usulul fiqh mustalahil hadith da ire-iren su ilmomi na qawaid zai yi kace yanzu kai bari ka zauna saboda ka iya ordinary mathematics ka koya kanka foda ma zai yi ku koya kanka abin nan quantitative measurement zai yi ku koya kanka duk abubuwan da suke ka'idoji ne formula ne ko theory ne dole kana buƙatar malamin da zai saka akan hanya idan labari ne kawai suka ɗauki littafin tarihul islam ko ta karantawa kana gane me yake cewa in dai ka yi larabci labari ne kawai ko ka ɗauki nobel kai ta karantawa na larabci ne ko na turanci ko na hausa inda ka iya yaran da ka gani amma ba za ka ce yanzu ko a hausa ne ka ce za ka ɗauki littafin ƙa'idojin abin nan wani abu na hausa misali a ce ƙa'idan jumla a hausa yadda yake wannan hawa jumlan nan da sauka ka ce za ka yi shi ba za ka iya generated grammar ɗin ba za ka iya ba dole sai malami ya koya maka to akwai waɗanda suke ganin za su koya da kansu sun yi sun yi su koya sun kasa in suka ji wani shi abin da ya iya kawai kenan sai su mashi ɓatacci wannan yana daga cikin aibin mu ahlus sunna Allah ubangiji ya tsare ba daidai bane jama'a a samu a samu makarantun ahlus sunna a samu dalibai ahlus sunna wanda ba su iya larabci ba ba daidai bane wannan kuskure ne wajibi ne iya larabci dole ne jama'a kamar yadda yan boko iya turanci a yan boko dole ne akwai wani yaudara da ake kai a ce ai wai iya yare ba ma'aunin ilimi bane idan yaren na ilimi ne mu ji wannan to iya shi ma'aunin ilimi zaka ingilishi da larabci yarurruka ne na ilimi sun bambanta da hausa ko yarbanci ko fullanci waɗanda yarurruka ne namu na al'ada to hatta su waɗannan yarurruka na al'ada gogewa da ƙwarewa a cikinsu na nuni zuwa ga yana talmihi zuwa ga mutum yana da wata tajriba ke yana da wata gogewa ta musamman ba ga magarin mutum bane shi ko hausa ce aka ce ya iya yin magana ta yadda ya kamata ya nuna cewa yana da wani ilimi kenan da haka jama'a iya larabci tun daga yin magana da shi da iya sarrafa shi da fahimtarsa da sanin ƙa'idojinsa da iya lila irabinsa wajibi ne kuma ilimi kuma duk wanda bai iya larabci mai kyau ba jama'a bai taɓa fahimta alkurani shi sa aka tambayi kamar da ibn abi dawud ibn abi hatim ya ruwaito daga malamai daban-daban a cikin tafsirinsa an tambaye su menene ka'idan iya tafsiri sai ce iya larabci iya larabci shine kaida yin tafsiri babu wanda zai shi za ka ji mutane sa tafsiri babu ɗanɗano a cikin saboda ba su san larabcin ba ga wasu abubuwa da in suka kalla kawai a cikin alkur'ani na larabcin za su gane me yake nufi me yasa mutanen farko kafaran nan suka yi ta musulunta ai galibin su ba wai karfin hujja isa suka musulunta ba a karfin daɗin zubin zancen alkur'ani da hikimar da ke cikin larabcinsa ita ta gamsar da su sai gane cewa kai wannan ya fi karfin a ce mutum ne yake faɗa wannan magana dole Allah ne yake faɗa wannan magana dama kuma tun da fil jumla sun yadda akwai Allah abin da suke tsare ta kawai ba su yadda Allah ya aiko shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma wal insa antahum man khalaqa samawati wal arda yaquluna Allah sun yadda akwai Allah fil jumla amma su suna mamakin ne a bashar ya haduna na za a ce mutum ne da shekar da mu ba su yadda da wannan ba so amma idan suka ji wani zance wata aya ɗaya biyu in manzo Allah ya sujuda su ma kawai sai abu ya burge su ma sai su sujuda ba fa su imani ba su ma sai su faɗi su sujuda saboda daɗin zancen ba za su iya karanta daɗin shi ba gashi ne isoshi da yawa an sha karanta su ko to me ya ishara zuwa ga wannan shine qur'ani na da wani daɗi wanda ba ka iya jin shi sai in kana da larabci da manzo Allah sai zama da Allah yake cewa kitabun anzalallahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati wannan tadbir din ka ga mu yanzu za ka tadbirin magana da baka san ma'anarta ba ya zaka tadbirin ta zai zama kawai kamar misali ne kawai ka bude TV ana yin wani yare da baka ji ko kuma yanzu kawai kamar tashan tashan labarai na China ko na Faransai ko ko na ko na abin nan Dutch kawai ka dinga je da ake jin BBC Hausa da an tura BBC Faransa sai kuma ka kana jin suna wannan imalolin da ake kai baka san da ake cewa da Faransa ba yanzu ya zaka gane me ake zaka iya ba da labarin me ake cewa a labarin kaga to wanda wanda yake jin Qur'ani bai iya ba to wannan akan haka yake an samu kuskure ne a manahiji na makarantun addini sai mutane suka tafi kawai akan iya matanin alqur'ani doransa da haddace shi idan kuma za a fassara musu shi a fassara musu shi kawai da hausa ba tare da an kokarin a koya musu yaren shi ba kaga su ko turawa a duk inda suka makarantun su suna ba da muhimmanci akan ilmomin harshe don na farko tukuna wannan yakan tsare harshen harshen ya zama yawon su sannan kuma yana yada shi sannan kuma zai ba mutane damar su zama independent wajen fahimtar abin da suke karantawa da haka wajibi ya zama a makarantun ahlus sunna akwai darussa da za su koyar da larabci wajibi ne a nemo malaman larabci su koyar wajibi ne idan babu malaman larabci a garin ko a makarantar ku ku tafi ku je ku koyo ko ku je ku samu wanda zai koya muku da gaske da ake zara mutane sai a ce wai malaman arabiya ai duka yan bid'a ne da haka a guje su ƙarya ne malaman fizik ba kafirai bane ake ba koyi kasuwa gunsu malaman physics da geography da maths da wane ne galibi kafirai ne suka koya mana su waɗannan karatukan sanda ake secondary school malamin ingilishi kafin ne malamin hausa ma wani lokaci zaka ma arne ne na koyancin kaduna duk mu sun koyar da mu me yasa muka saurari katuwa gurin su me yasa ya aka yi aka bari yan bidiyan suka zama su ne malaman arabiya ba saboda wannan sakacin bane zaka bincika zaka bincika malaman ahlus sunna duk wanda kake jin ana cewa dakta dakta din nan suka irga wasu kila guda goma sannan ka samu ɗaya shi ne dakta arabiya duka sauran a shari'a ne kaga akwai wato akwai abin nan kenan akwai rinjaye a kwashe nan bai balance ba ya kamata a cikin da ake da dakta a mathematics dakta a physics to akwai kuma a arabiya akwai a english akwai akwai ba daidai bane wannan abin da ake tun da kan ustazai da malamai da makarantu da manya da yara ba daidai bane imamu shafi'i ma yake cewa na daga cikin alamar munafurci wane da wane sun iya larabci kuma suka haɗu sai wani yare daban akwai littafi musamman da ibnu kutayba yayi akan akan abin nan tafdilu lughatil arab falalar harshen larabci juz'i guda haka ya kawo maganganu da yawa za su baka tsoro idan ka je karanta ibnu kutayba yana da wannan littafin haka jama'a wannan abin da muke rayuwa akai na kin larabci da tsoron larabci da kuma hakkaran masu larabci wani lokaci ina yin limancin juma'a nan ba na fasarawa da hausa ban san ya abin da aka mun ba ya itiraji da mutane suka mun tun daga kan ustazai da shugabanni da malamai wasu ta aiko da sakonni kai wasu wallahi ayana suke tarewa suke baban ku baya fasara hudu ba yara na suka suna gama ai suwa da da suwan sun tare sai baban ku baya fasara irin kamar nayi wani laifi kaga shine magana ibn mas'udin da yake cewa kaifa bikum cikin sunan dare ne ko ya kuke ganin idan aka waye gari sunna ta zama bid'a bid'a ta zama sunna su za a haka a ce kwarai kuwa karshen duniya za a samu yanayin da in ka kawo sunna sai a ce ka kawo bid'a in ka soki bid'a a ce ka soki sunna to shine irin wannan dole ni ma na zo nake fasarawa yana iya da mutane dan a zauna lafiya hudu ba zuwa fa jama'a wallahi daga gari gari aka dinga ni ban san iya mutanen da suka magana a kai ba malam mun ji an ce baka fassara hudu ba shin bi harasa bai nace ya harasa ni ba ce bi harasa to me yasa baka fassarawa ai mutane ba sa gane me ake yi kaza kaza daga sabon na gawa nace qur'ani da ake karantawa a sallar asuba da da magariba da isha kana ji abin da ake fada ce a nace me yasa baka ce a fassara maka ba qur'ani da ku duwan azan wani malami wa'azi ba yasa mutane ba su damu da in ba su da alqur'ani ba ba sa jin na ƙasa ba sa jin sun yi asara ba sa jin su yi asara ko mun fahimci wannan har kisa da ake bara cewa wasu 'yan Najeriya sun je harami sun je ana ta kuka zunuban su yayi zunuban su sun yi yawa ne ko ya yi an ce wannan fulani ya je umara sai ga Allah ya da mutane suke kiso shi na ƙarya mara wai aka zo ana ta abin nan daren da yake kadar ana ta tilawa ana ana ana ta kuka a harami ko shi ko sai kira gida ce to an fai tashin alkiyama ga ‘yan wutar za ta kuka ya ce muku mun tsallake shirri ne mana wannan shirri ne da gaji ka kasan shirri almuhim shi ne za ka ga mutanen wallahi da dama za ka su haka a nan da ya dama tukuna ba masa saurare don suna ganin bakin fata ma abin da ke karanta ba wani abu ne amma in suka je makka shine zaka ji suna irin wannan abin nan reaction din cewa to wai me yasa ake yin kuka ne me yasa ake kuka dan kanta alqur'ani saboda ba sa jin me ake cewa kuma ba sa jin na ƙasa ce me me yasa ba su iya ba ba sa jin na ƙasa ce to wannan abin ya kamata daga cikin revolution da ahlus sunna suka kawo a cikin ƙasar nan abubuwa da yawa da ake sanan ba za su yi ba sun yi to ya kamata daga ciki wannan ma ya zama maslaha ce da za a yi wato a ba da muhimmanci wajen karantar ilmomin larabci da haddace su da iyasu yadda yanzu mutane misali suka zama sun waye a addini a ka'idojin ilimin hadisi a ka'idojin tajwidi suka iya hadda suka je musabakar duniya suka ci wannan ya zama wani abu common a cikin a cikin al'ummar mu ko ya kamata ya zama haka iya larabci da magana da shi da sanin surorin shi shi ma ya zama haka ba a cigaba tafiya haka a gungunce ana yin abu kawai jama'a larabci in ka je kana yin shi kawai sai a dan ganin kamar ko daga lahira ka zo ne na iya tuna wani lokaci da dadewa Allah gafarta wa mala abin saka kai muka taba shiga mota ne da shi zamu je Abuja tun daga nan Zaria har Abuja ma tafiya ne larabci ko abu na san da lokacin da a ce akwai muku haram kama ba za a yi don ana ta kallon wasu irin mutane muna so mai firar da ba masu kowa ya ji ko muka ci gaba da firar mu ma ta firar mu har Abuja har zuba larabci muke ta mutane muna suna ta abin da aka sauka sai wani ce hala hala ku mutanen Sudan ne ya dauka ba ya dauka mu yana Najeriya ba a nan zuba da aka sauka haka da muka gaisa za a yi ban kwana ce hala daga Sudan kuke ta mu yan Najeriya ne ce to masha Allah masha Allah so da wata bai taba ganin irin haka ba su irin wannan ya zama za ka iya za ka iya yin magana da larabci za ka iya tattaunawa da larabci wallahi jama'a mun je wani conference a ƙasar abin nan mai sunanta dubai haka su kansu larabawa har mamaki su ba su ba su cika mamaki akan wai muna magana da larabci ba sarrafa kwamfuta larabci suna mamaki ne ake bukakin fata suke sarrafa kwamfuta larabci haka kai har a makka wani lokaci da muka taɓa ba aikin hajji na samu irin wannan matsalar aka zo a hotel ɗinmu ana so a rubuta wani wani document haka da larabci a kwamfuta sai babu babu babu keyboard mai larabci babu keyboard mai larabci kuma wani malami ne wanda yake balarabe ne yana ta cige na ne samu keyboard mai larabci sai ce mishi ba komai bari in zauna sai ka mun shifta sai na rubuta maka sai na maka tafi ce a mafatih ma fi arabiya ne ce la zai da shef yanzu na zauna kawai yana fada ina kawai wayan ta allamta haza wayan ta allamta haza waye na ka koyi wannan kace fi baladi ni in fact ma ni ban san ma na ga keyboard da wannan larabci ruda ni ma yake saboda sun san da aka koya mana an koya mana shine babu babu babu harfin larabci da haka a din kawai ta nake kallo a matsayin na san me take nufi in an yi shift na san me take nufi to ya kamata duk waɗannan abubuwan mutane su iya su sarrafa larabci a magana a rubutu a kwamfuta a komai wajibi ne a iya ko mala albani Allah ya gafarta mishi yana daga cikin malaman da suka samu akan wannan tarba dan mu mala albani ba kuma mana kwamfuta ba a cikin ilimin a cikin ajin muciya ajin da aka yi karatun hadisi a muciya ana aka fara koya mana kwamfuta yadda ake yin wannan fassara haka dukan kato haka ake manta fa kwamfuta ba wasu wanda suke za su yi tunawa malam na su za ka yi tunawa littafi aka je musamman aka su elementary aka zo aka fara da shi tun daga definition da komai haka haka tun lokacin sai an koya muku har yadda ake kafin tun da kwamfuta da wani kaya guda ne haka ga ga USB ga wane ne ga monitor duk sai ka san su da wayoyi iri daban-daban a soka wannan a can a soka wannan a can wala mal albani duk shi fara koya mana wannan zaka a cikin ilimin addini mu koye shi ba wai ba wai tsabara ga boko bane wannan ina ga muku kamar tun 1999 ko 2000 there about farkon zamanin Obasanjo ba na manta da lokacin ana a Obasanjo kusan farko da yazo ana samun wuta ba na manta da hanyar da malamin magana cewa tun da ana samun wuta mai kyau bari a zo a fara wannan darussan group group ake yi wajen koya mutane abin aikace ya kamata ya zama ahlus sunna suna da wannan wayewa kawai kar su zama su waye wasu kawai ta musu ce da rena malamai kazan galibi shine wayewa ahlus sunna musu da rena malamai Allah ubangiji ya tsare na ganin za mu saurara anan korafin yayi yawa ko subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik